العليم من الشيطان اللعين الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي سرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا ما manta ba mun biya al-Isra wal Mi'raj satin da ya gabata kuma har mun je sa yau za mu fara fawaid wa durus fa'idodi da za su yi magana a kan isra'i da mi'raji da kuma darasan da za mu siba daga ciki mala yake cewa ba da kullu mihnatin minha wannan kama karin magana ne ma na su larabawa ba da kullu mihnatin minha bayan kowace irin jarrabawa akwai wata kyauta idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da wani abu to akwai wata kyauta da Allah madaukakin sarki zai maka وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحن عظيمة حقيقة أن بجروا من ذو تيرا من الله سبت عقريشي جرباوي ولن نسكمنيا فهذه قريش مالك تغا قريشا وقبيلة ما قد سدت الطريق في وجه الدعوة في مكة سنتوشي هنيا تهنيا الدعوة a makka cewa su wasu yadda wato annabi alaihi salatu wassalam ya ci gaba da yin da'awa a cikin makka ba wa fi taqif haka na cikin taqif shi ma wato sun toshe hanya da kofa na cewa ba su yadda annabi alaihi salatu wassalam ya rika yin da'awa a taqif ba wa fi qaba'il al-arab haka na cikin kabilun larabawa su ma nan suka toshe wannan bangarorin maliki wa ahkamat al-isaru ضد الدعوه sai zamto suka hukunta wato tsare annabi alaihi salatu wassalam kamar sun kawo kishiyar da'awa in sun tsare shi a wannan gurin babu yadda za a iya je yayi da'awa ya yada wani abu wanda yake na musulunci wa rijalatiha min kulli janib da mazaji da karin da suke ba da kariya ga da'awar su ma da an tsare su a waje ɗaya kaga babu yadda za a musulunci ya yadu a fahimtar su wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazin fi tariqi alhaji ko manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ci gaba da shudewa akan hanyarsa ta da'awa sabirun li amri rabbi yana mai hakuri da umarnin ubangijinsa la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im zargin mai zargi baya daukar annabi alaihi salatu wasalam baya jansa wala yakhafu lawmata la'im baya tsoron zargin mai zargi faja'at hadisatul isra sai zamto wato hadisa abin da ya faru na Isra'i, zamto ya zo ne wal mi'raj da kuma mi'raji hadisatul isra wal mi'raj abin da ya faru na Isra'i da mi'raji na zuwa wato a dauke shi daga masallaci mai alfarma daga Makka zuwa masallaci mai alfarma zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa a muganawa da Ubangiji shine mi'raji to duk wannan abubuwan an yi su ne ala qadirin min rabbil alamin abu ta kaddarawar ubangijin talikai Allah madaukakin sarki shi ya kaddara za a yi haka to shine yake cewa fa ya'ridu bihi min dunil khalaiqi jami'an sannan yazo ya bujiro wato da shi ga waɗanda suke koma bayan halittu gaba ɗaya wa yukrimuhu ala sabrihi wa jihadihi sannan ubangiji zai girmama annabi alaihi salatu wasalam a bisa hakurinsa da kuma wato jihadinsa wa yajma'uhu ma ikhwanihi min ar-rusul sannan Allah madaukakin sarki ya hada annabi alaihi salatu wasalam tare da yan uwansa manzani daga cikin wato ya hada shi da yan uwansa manzani fi sa'idin wahidin abu gire daya idan ba manta ba anan ne muka biya cewa a sama ta daya annabi alaihi salatu wasalam ga wanda ya gamu da shi a sama ta biyu ga wanda ya gamu da shi a sama ta uku ga wanda ya gamu da shi to shi ne ma da yake cewa fa yaqulu al-imam kuma ya kasance wato shine liman al'anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma atal baitul muqaddas ja'u ko sallabi mu umula dai wila'u kana imamu kulluhum ma'muma saboda haka wannan shine fa yakunu imama sai ya zamto shine liman wal qudwata kuma lahum kuma abun koyi a gare su wa huwa khatimuhum wa akhiruhum shine cikamakon annabawa wa akhiruhum kuma shine na karshe ma da yace ka duba littafi a tarbiya a tarbiyatul qiyadiyya da na Muhammad Munir wato al-Ghazwan kace in ka duba zaka ji ga wannan fa'idar haka nan bayan nan ma an ka koma cikin littafin Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Muhammad As-Sallabi da yake akan asiratun nabawiyya shi ma ya kawo wannan fa'ida na biyu inna shaja'atan nabi sallallahu alaihi wa sallam al-aliya lallai gwarzantaka da sadaukantaka ta annabi alaihi salatu wa salam madaukakiya ta tajassadu fi muwajahatin lil mushriki tana samun karfin gwiwa ne karfi wato dangane da yadda za a tinkari mushrikai bi amrin tunkiruhu uquluhum dangane da wani al'amari da hankulan su za su inkarin abun eh domin annabi alaihi salatu wasalam ya san da ba idan ya zo wayannan mutanen ba za su ba da gaskiya da shi ba wala tudrikuhu kuma hankalin su ba zai iya riskar abin da zai zo ya faɗa ba fi awwalil amri a farkon al'amari tasawuratihim shine wato yadda za su rika a a a focusing yadda za su rika hasashe akan abun da hararo shi ba za su yadda da wannan ba sam duk da wannan abin da suke domin lokacin da suka zo karan annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya magana da farko ai sai suka yi ƙarya yake dan ba su yadda ba su ba su yadda da wannan lamarin ba har sai dai suka yi mawa tambayoyi suka ce to a sama ta da yadda ka je wa ka gani sai ce annabi adam alaihi salam a sama ta biyu ba ya ce ya ga annabi isa da yahaya ana zuwa wannan gabar kamar sun samu abin yi sai suka ce annabi isa da yahaya to yaya yake wai irin sun fi sana annabi isa nan sai annabi sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce annabi isa kamar su ɗida wani da ake kira urwatu ibn mas'ud at-taqafi yace kamar su daya sai nuna yi sai kamar su daya da wannan malaman cikin suka ce wallahi haka yake da aka je ka annabi Musa nan ma sai suke nuna cewa kamar sun fi sani sai yana kama da wato mutanen wata kabila ya faɗi kabila saboda ka kun za annabi Musa yana cikin bayan Allah da ake cewa wankan tarwada ne ba fari bane tsotsar kamar yadda wato sauran farare suke kuma ba baki ba ne. Sai kuma suka yi mata tambaya kan annabi Ibrahim Khalil shi ma da aka ce an haɗu da shi a wata sama sai suka ce to ya yake sai ce shi kuma annabi Ibrahim kamar mu ɗaya da shi. Sai suka yi shiru. Kan sai wani daga cikin sai ya wurgo tambaya sai yake cewa to kuma baitul maqdis din da kaje ya take sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril ya dauko mar hoton Baitul Maqdis ya rika faɗa hatta loud speaker in akwai daidai ta bangaren abu take ya ce tabar ma iri kaza ce a guri kaza a ba duk da haka ba sallama ba komai sai da ya gaya musu yadda yanayin wato tsayuwar durin masallacin take da yadda cikin masallaci yake komai sai da annabi alaihi salatu wasalam ya gaya musu to shine kaga tasawurati ne yadda suke hararo abu duk gaba dai wayan abubuwan dama zai wahala ta karba walam yamna'ahu min al-jahr bi amma hakan bai hana shi bayyanawa ba al-khawf tsoro bai hana shi walam yamna'ahu min al-jahr bi al-khawf tsoro bai hana shi ya bayyana musu abin da yake shine gaskiya ba min muwajahati min dangane da wato tinkarar su confronted ya je ya haɗu shi da su bai hana ba watalaqi nakirihim da kuma yadda zai haɗu da irin narkonsu da azaba da za su yi wata ya za'im da kuma izgili sai sun ma izgili wa tarafa bi zalika sallahu alaihi wa sallam li ummati sai annabi alaihi salatu wa salam ya buga wa al'ummarsa wato ya buga musu arwa arwa al'amfila misalai masu ban kai shine arwa al'amfila misalai masu ban kai bil jahri bil haqq wajen bayyana gaskiya amma ma ahlul batil a gaban waɗanda suke mabarnata ka zo ka faɗi gaskiya ko da ba a so walau kari alkafir ka faɗi gaskiya kawai sai ma ce wa in ta hazzabu ko da za ta haɗu su zama runduna zama wata wata facebook shine ta hazzabu ta haɗa kan su associating a zama ƙungiya don cutarwa ziddar haƙƙi don toshe gaskiya wa jannadu su zama dakaru li harbihi daga wannan wato daga aljundi dama ai soja kenan ko wadanna su ya zamto su zama dakaru ne harbi idan ya kar annabi alaihi salatu wassalam sai ke cewa kullama fi wasi'ihim duk abin da ke cikin wato yalwarsu abin nufi da irin dabarun da suka tattara da suka ɓoye suke so su yi masa duk da wannan abubuwan bai hana annabi alaihi salatu wassalam ya fito bordili ya gaya musu cewa kaza shine daidai kaza kuma ba daidai bane na uku mala ya ya zaharu imanu siddiq ko ya zaharu ana bayyana mabniyul lil majhul kenan nan kuma ya zaharu yana bayyana imanin sai da Abubakar yana bayyana radiyallahu anhu na cewa alqawiyu yana da karfi fi hada alhadath aljalal hadath aljalal akan wannan abin da ya faru wanda yake babba mai girma lallai akwai wani abu wanda yake babba mai ban kai dangane da sayyidina Abubakar fa inda ma akhbarahu al-kuffar yayin da kafirai suka ba shi labari domin sai na bakar baya nan yana zuwa an san shi ne guzan furentinsa amini khalilinsa kawai sai aka je aka tare shi don a fara raba su ana zuwa aka tare shi aka ce ka ji abin da wannan abokin naka ya ce wai ya je sun gana da Allah wai kuma ajiya da shi ya je dawo babu wanda ba babu wata wahala ba komai yan mintuna kaɗan ya je ya gana da ubangiji ana gaya mar قال بلسان الواسق sai na bakar ya faɗa da harshe wanda yake alwasik mai tsantsar aminci naka ce wa mutum sika shine wanda yake da adalci da kuma hadda adali kuma hafizi shi yake kira wato sika idan aka ce wani sika ne a hadisi to alwasik wanda yake da wato harshe wanda yake na gaskiya mai karfin faɗar gaskiya sai ce la in kana kana zalika la kar sadaka yace wallahi in har shi ya faɗa haka to gaskiya ya faɗa annabi baya gurin aka yi sai na Abubakar wannan tambayar sun makana sai yace inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min zalik kun manta ina gaskata cikin abin da ya ba ku wannan nisa wanda inda zan karyata wannan to wanda ya kamata in fara karyata ba wannan ba domin wancan ya fi nisa misali zai musu sai wato usaddiquhu bi khabari sama' ina gaskata annabi alaihi salatu wasalam dangane da labarin sama labari nan yanzu cewa ya an tafi da shi sai karyata shi kuma akan abin da ya ma yace an gaya mata daga sama kuma na gaskata wanne ya fi kamata da karyata ai wanda ya fi kamata da karyata ba fiye da wannan sai yake cewa to ina gaskata shi akan cewa yana muna zaune shi an baki labari daga sama ballantana wannan abin da ya gaya musu kenan sai yake cewa fi gadwatin da safe wani sa'in da safe ana zaune zai ce amma wahayi kaza auren hajin ko da yamma mali in ka duba musannaf na abdulrazak ga lambar hadisi nan yace za ka gani dubu tara ɗari bakwai da sha tara sai yake cewa wa bi hadha istahaqqa laqabu siddiq da wannan ya tantanci wannan sunan na as-siddiq mai gaskiya kuma mai gaskatawa wa hadha muntaha al-fiqh wal yaqin wannan shine karshen fahimta wal yaqin da kuma sakankancewa kun san fahimta daban za ku wani yana da karatu amma bai da fahimta idan ka ko aya yanzu yanzu kamar abin da ya faru da ibnu daqiq al-eid wala ko ibnu daqiq al-eid a karkashin hadisin inna allaha am inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun sai da ya fitar da fa'ida guda 300 kadai ɗari uku a jikin wannan hadisin. A ƙarƙashin ayar inna la ya amurkum an tu'addu amanati sai da ya fitar da fa'ida ɗari shida wannan shi ake kira fahimta. Ɗari shida wannan shi ne fahimta. Fahimta daban shi za a hadisin Muawiya Allah ya kara masa yadda yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Saboda ba wai biya abin ba ka fahimci me za a iya tsosanowa a istinbadi a wannan ayar. me za a iya fahimta a cikin wannan ayar me da ta zo ta ce kalami ake nufi to shine ake cewa sai na bakar kuma kuma dama mun sha faɗa wanda ya fara kawo hadisi na farko a duniya shine sayyidina Abubakar hadisin binne annabi alaihi salatu wassalam shine hadisi na farko ba shi da hadisai masu yawa ko Bukhari da Muslim duka kutubul sitta ma bai da hadisai masu yawa amma kuma hadisi sane na farko domin sai bayan annabi ya rasu aka fara zancen hadisi ko to shi ne hadisi da ya fara cewa na ji annabi alaihi salatu wasalam ya ce annabawa suna ana binne su ne a inda suka rasu shi ne hadisi na farko kamar yadda imamu tirmidhi ya kawo a ƙarshen littafin babu wafatin nabi shama'ilul muhammadiyya to saboda haka sai yake cewa um, wa bi hadha tahaqqa siddiq wa hadha muntaha al-fiqh wal yaqin wannan shine ƙarshen fahimta wal yaqin da sakankancewa haituwa zana sai da ya auna ya auna shi ne ya sa a mizani kenan ya auna bainal hadal khabari wa nuzulil wahyi tsakanin wannan labarin da saukan wahayi min sama daga sama fa bayyana lahum sai bayyana musu cewa annahu idza kana ghariban ala al insani al adi idan har ya kasance gharib bako kenan a wannan kalmar ba amma ba irin garibi na musalawar hadith ba ko to saboda haka in har ya zama bako ala al insani al adi wato al'adar ɗan adam yadda ya saba fa inna fi ghayatil imkani bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wa sallam domin shi hakika abu ne mai kaiwa matuka dangane da yiwuwarsa in ka danganta shi da annabi alaihi salatu wasallam idan a gurin wani ɗan adam daban abu ne wanda yake impossible amma a gurin annabi alaihi salatu wasallam ba abu ne wanda yake impossible ba possible ne domin shi annabin Allah ne shine abin da malai yake so ya kawo anan fa innahu fi ghayatil imkani bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kore cewa tan abu ne garibi ga wani wani ya zo ya ce ma kawai ai ai an kai shi sama ya je ya ga baitul maqdis um, ya je ya gana da ubangiji kaga abu ne wanda yake ba za ka yadda ba ya saba wa al'ada ya saba wa hankali a gurin annabi alaihi salatu wasallam abu ne maqbul karfafi domin shi ka san matsayinsa ba ɗaya yake da na kowa ba shine abin da malai yake faɗa nan malai sai ka duba tarihul islami na imamul humaidi mujalladi na uku shafi na arba'in da uku za ka ga wannan magana na hudu anna salatan nabi sallallahu alaihi wa sallam bil anbiya'i sallar da annabi alaihi salatu wa sallam yayi tare da annabawa kuwa dalilun dalili ne ala annahum sallamu lahu bil qiyada ya salam abza cewa sun sallama ma gaba ɗaya wajen jagoran wajen koyi da shi ko gaba ɗaya za su yi koyi da shi wajen wato ko kuma ka ce gudanarwa wani riyada da shugabanci riyada kiyada riyasa duk gaba ɗaya suna nufin jagoranci shugabanci wa anna shari'atul islam kuma ku sani cewa lallai shari'ar musulunci wata annabi ya zo da ita nusikhati shari'a sabiqa ta shafe duk shari'un da suka zo a baya wa muhaiminan alayhi duk shari'ar da ta zo a baya to shari'ar annabi alaihi salatu wasalam ta shafe ta shi ta idan annabi isa kamar da imamu zahabi da ya zo ya fitar a littafinsa yana magana akan sahabbai sai ya sa annabi isa a cikin sahabban annabi sai da ya rubuta sunansa sahabiyun wa nabiyun haka yace yace shi ma me yasa saboda me kaida zama sahabi shine mutum ya gamu da annabi alaihi salatu wasalam ya bada gaskiya da shi kuma ya mutu akan haka to annabi isa alaihi salam bai rasu bai yana nan ko wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubiha lahu yana nan zai dawo yayi shekara nawa a duniya shekara bakwai ko shekara talatin da uku aka ɗauke shi yana mataki aka ɗauke shi zuwa sama ya dawo ne shekara bakwai to saboda haka idan ya dawo zai zo zai imani da annabi alaihi salatu wassalam haka yana cikin al'umma annabi alaihi salatu wassalam kuma ya ga annabi a aina a Isra'il shi ne amsa ya ga annabi alaihi salatu wasalam a Isra'il kuma a lokacin tun a baya mun faɗa ya gaskata shi ko sannan kuma zai mutu akan haka zai mutu mun ce zai mutu ne domin bai mutu ba zai mutu akan haka to saboda kaga annabi Isa sahabi ne annabi Isa sahabin annabi ne sahabiyin wa nabiyin haka Imam Zahabi da ya kawo littafinsa ya dabbaka shi a haka to sai yake cewa wa annahu wasi'a atba'a haula haula ila anbiya lalle ya yalwaci waɗannan magoya baya waɗannan annabawan gaba zuban annabi Musa gaba zuban annabi Isa gaba ɗayansu gaba zuban annabi kowanne annabi ma to ya ishe su ya ishe su ma wasi anbiya ahum abin da ya yalwaci annabawan su a wanda jigantaka abinda annabin ka ba bai nemi wani kari akan abin da wannan annabin ya zo da shi dan me kai mabi zaka ce abin da aka zo da shi bai ba shine abin tambayar abin da annabi alaihi salam annabawan ka suka karba a zuwan yayi musu daidai to ya kamata in mabiyin gaskiya ne kai ka bi shi za kamar yadda muka faɗa cewa sai kirista wanda yake in ka duba a madina wanda yake tattaunawa da su wasu za ka ga suna jin larabci ai ta bugawa zo sai ai Allah madaukakin sarki ya ce wa ruhun minhu wa ruhun minhu saboda haka ruhi ne da gare shi kawai wani shakiyin kirista da na gani yana ta abin nan ya ɗauko min din ne ya ce ai ta bihiyya kaza kaza da yake Allah ya hore wa Ahmadi da sai da ya kai shi bango gashi nan ayoyi da dama da suke magana tunda mirhu ruhun din da aka faɗa shi ne kuke gani wato cewa ana magana wato akan lalle ruhi ne bangare ne na Allah annabi Isa sai ka ɗauko wata ayar a cikin suratul hijr da Allah madaukakin sarki ya ce fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kagan haka ne wato wannan maganar ruhin kafin a zo ka annabi Isa wa aka fara gayawa annabi Adam to me yasa shi ba ku cewa bangare ne na Allah can karshen suratul mujadala da Allah yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum ko aw ikhwanahum aw ashiratuhum sai Allah yace ulaika kataba ko fi qulubihim al imana wa ayyadahum bi ruhin minhu to gashi ma dandazan sahabbai aka gaya haka kan su ma gaba ɗaya ɓangarorin Allah ne su irin wayannan su ne abubuwan da zaka rika dan kirista yana jin larabci in baka da baka tadabburi sai kai kai baro duk ga wayannan gabobin su zaka kama kamar yadda wani daga cikin magabata yayi wa kiristocin da suka tashi a coci kenan aka gaice shi za a kure shi cewa ko annabin na kuma matar ta da yake ji da ita ai gashi nan ana zargin ta Qur'ani yana ana zargin ta cewa ta yi zina ina ji ko Ali ibn al-Madini ne wai nan kure shi za a yi sai eh gaskiya ne yace amma ba ba ita kadai bace su biyu ne su biyu ne sai ce ɗaya ta haihu ɗaya ba ta haihu ba amma kuma duk Qur'ani ya wanke su kun san ta gudu wanda ya buga musu na na Maryam da na na Aisha ita na nan Aisha da aka zarge ta ta yiwu ba ta yiwu ba kuma Qur'ani Allah ya saukar da ayoyi har goma innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum aya goma cir a jere ana wanki ta ana exonerating din ta cewa ba ta yi zina ba ga ta to to to ga ga ga Maryam ita ma da aka zo dama su Maryam ba ta zargin ta amma da ya buga musu wannan zai ce ita kuma ta zo da ɗa kuma ba ta da aure amma kuma duk Qur'ani ya wanke sai suka shiru kawai ya fice raurin. To saboda haka irin wannan ne dole sai mutum yana tadabburi yana kula kwarai da gaske. To shi ne malam yake cewa to wajibi ne mabiya annabawan ma su sallama abin da annabawan su suka sallama. Dangane da an yi sallimu bil qiyada su sallama wato wajen jagoranci lihazar rasul ga wannan manzon alaihi salatu wassalam. wani risalati da kuma saƙon da ya zo da allati la ya'ti hal ba'il min bayni yadayhi wa min bayni yadayha wala min khalfiha wanda wata barna ba ta iya ratsa shi ta shigo ciki ta gaba ko baya lokacin da mala'ika jibrilu zai kawo saƙon kamar yadda muka faɗa duk saƙon alqur'ani kafinsa ga sifar da annabi a mala'ika jibrilu annabi yake karɓar saƙon sauran wahayi kuma ga sifatin saboda haka babu wani abu da yake shigowa wanda yake zuwa ya ratsa wanda baya cikin sakon da Allah ya aiko mala'ika Jibril domin Allah madaukakin sarki ya tufarta shi wato da karfi ko ziko watin inda zil arshi kaga haka aka tufarta shi ma'abucin karfi ne shi mala'ika Jibrilu to dama ba magana ake ba a tara mutum a yi makwace a samu wani to shi ba abokin karfi ne in karfi wani yake ji da shi ya fi kowa karfi muda'in ne kuma san ma'ami so da haka wannan shine abin da malai yake gaya mana a ce la ya ti al-batil min bayni yadayha wala min khalfiha sakon da annabi yake zuwa da shi barna ba ta shiga ta gabansa ko baya mali yace abu na shida ahmiyatul masjid al-aqsa muhimmancin masallaci mai alfarma bin nisbati lil muslimi dangane dan ka danganta shi da musulmai hadisin bukhari annabi alaihi salatu wasalam yana faɗa a hadisin cewa wato la tushaddu rihala illa ila thalathati masajida sai yake cewa masjidul haram wa masjidi hadha wa masjidul aqsa ko su ne guda uku masallaci mai alfarma shine masallacin harabi yace da masallaci na wannan shine masallacin annabi na madina Allah ya kai mu gurin sannan kuma da masjidul aqsa masallacin qudus to sai yake cewa mahimmancin wannan gurin kuwa masjidul aqsa bin nisbati lil muslimin in ka danganta shi da musulmai in asbaha masara rasuluhum sallallahu alaihi wasallam domin wannan gurin asbaha ya zamo asbaha tana cikin kana wa akhawatuha wannan gurin ya zamto masra gurin da annabi yayi tafiya al isra annabin su yayi tafiya zuwa ga gurin to ya kamata a girmama gurin wa mi'raji da kuma tafiyarsa ila samawati ula zuwa ga samai wanda suke madaukaka wa qad kana qiblatihim al-ula kuma wannan gurin shine al-qibla ta farko ko asali baitul maqdis ake kallo har sai da bara tambaya shekara nawa ko kwana nawa ko wata nawa akai ana kallon baitul maqdis ko an yi delete all kun yi ta waya shekara nawa kwana nawa to shi ma wannan wani sakana samin din kenan shekara nawa kwana nawa akai ana kallon baitul maqdis yana nan gashi nan a cikin tun a suratul baqara a tafsiri aka faɗa tun a suratul baqara da malamai sun zo kan gaba a izu na uku ake bayani guraren su wa min haizu farata rubu'in inna safa wal marwata eh a wannan guraren a nan malaman tafsiri suke bayani cewa ga ga adadin watanni da sauransu ko shekaru misali ya kamata dai a rike gaskiya za mu ji zuwa sati mai zuwa ko za a duba na ba da likit ga gurin da zaka duba an kana da tafsiri now barakallahu fi mun zo da littafi da yawa amma insha Allah next week zan zan tawo ma zan tawo ma da shi to saboda haka wata sha shida shekara sha shida ko wata eh a baya ya zai ce shekara in yace shekara ko ya wai da mu baya shekara shekara shekara sha shida a shekara ta nawa ma sallar kwata kwata aka saukar da ita kuma dawowa shekara ta nawa tsakani da Allah shekara sha shida ka ji oh shekara ta nawa aka wajabta sallah shekara ta nawa sallar da muke yi shekara ta nawa aka wajabta tara a wani abubakar na tara kafin hijira ko bayan hijira wato kai da bara kai kenan shekara ta tara kafin kun yadda da shi domin yi dalili malam Sai abin da ya ce kenan. Shekara ta ɗaya kafin hijira shekara sha biyu kenan sha biyu kenan ba ta tara ba ko aka aka wajabta aka isra'i ko amma kuma karko sallah daban ko wajabta ta daban kar ku manta a cikin tarihin sallah ai da ana yin sallah raka'a biyu take hadisin na Aisha ko aka zo aka zo wannan bara ba ku je ku yi ku yi bincike a dai a yi bincike irin wayan abubuwan ba su ne fahimtar karatu kawai ka iya kwakulo yaya aka yi kaza da wallahi haka shi a cike yi da yanzu iya an suka tashi wannan shigantakar kawai sai wani ya kama taba ya kama shi ba ya ce an ce kaza yanzu a kan azumin ashura na taɓa jin wani da yi postin irin wannan shakiyancin saboda baka san shekaru ba kawai ya zo ya ce ya za a ce kaza kuma a ce kaza kuma ya samu yan gurbin suka rika shirme saboda ba ta zuwa makaranta to in kana rike wannan alal akalli kai tadabburi ka gano cewa to an ce shekara kaza to kuma kaza wannan kawai shi buhari ya kawo ya an ce kaza kuma za a zo a ce kaza kaga in baka san irin wayannan abubuwan ba za ka yi kaburu yanzu dai wannan alal akalli musamman ɗaliban ilimi iri na aje a bincika me ake so a ce shekara ta nawa aka wajabta sallah ba shekara ta nawa aka karɓo ba aka wajabta shine kawai sallar da muke kullum sau biyar a rana ita to shine ma da yake gaya mana alƙiblar farko kenan wa kari kana qiblatuhum al-ula hakika alƙiblar ta farko ta kasance qailatul fatra al-makkiyya qailatul fatra al-makkiyya an gane ko wato tsawon shine tsaila wato lokaci ne na zaman sa a makka eh tsawon lokacin zaman sa a makka gaba ɗaya nan gurin shine alƙiblar wa za tawjihun wannan ko na abun fuskantarwa ne wa irshadun lil muslimin da kuma wato nusarwa ga musulmai bi an yuhibbul masjid al aqsa na cewa a kaunaci duk musulmi yana kaunar masallaci wato masallacin Qudus wa Filistin da kuma Filistin kanta kaji kana kaunar Filistin li'annaha mubaraka wa muqaddasa domin guri ne mai albarka guri ne da annabawa da yawa sun zauna a wannan gurin wa muqaddasa kuma guri ne mai tsarki Allah ya kwato shi daga hannun Yahudawa. Na shida, ahamiyatu sala, mahimmancin sallah wa azimi manzilatiha da girman matsayinta ita sallah. Na bakwai, tahaddathar Rasulu sallallahu alaihi wa sallam an muqadir al-awraq. Annabi alaihi salatu wa salam ya tattauna akan hadarin wato wasu cututtuka al-istima'iyya wanda ake hada da su wace an da ake mu'amala da su a cikin zaman mu na yau da gobe wa bayyana uqubati wa bayyana wa bayyana uqubatiha sannan yayi bayani akan azabar da za a yi wa wanda yi kama ja hada zalika fi lailatul isra wal mi'raj kamar yadda wato ya bayyana haka ko kuma ya ga haka ya gani da idansa a daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi mushahada dama ana nufin kallo ko idan yanzu ka zo mutum ya zo ya ce ga almushahidun ba kana nufin shahidai ba kana nufin yan kallo kenan su ne mushahidun an gane ko yawwa an kana nufin shahidai ba haka zaka faɗa ba saboda haka mushahidu idan mutum ya zo ya ce uridu an ushahida ka yanzu a larabci yana son ganin ka ido da ido yanzu kai da shi ba wai sako ba an fahimta shi ta Allah da yace faman shahida ne kuma shahara shahida da wata ake nufi a can ba ana nufin gani ba aifa man ahdara wanda ya halarci wata abin da ake nufi a nan kenan dan wasu sun fasara da cewa ba man shaida ai wanda ya gani ido da ido tunda ana cewa uridu an ushahidaka to suna cewa ai wanda ya gani ido da ido to makafifa to shine to shine ma da yake cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ga wayannan ai a hadisan saura nan talkisi ma da mana in ka koma hadisi Isra'i a kitabul bukhari sahihul bukhari na sayin muslim da sauran littattafai ana ga an kawo labarai akan abubuwan da annabi ya haɗu da su a ce ya ga wasu suna yagun fuskar su wasu suna kaza da masu annabi manci da masu kaza da mazinata duk annabi ya bada labarin su filla filla shi za kitabul isra a bukari ai dogwayen hadisai aka rika kawowa amma shi ma ne alkawarin zai kawo shi ala talqis a bisa takaitawa samari shi sa ba a kawo duka ba to shine ma ne yake cewa min gibatin na daga giba mai giba shine zikiru akaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so yana da shi amma baya so in ya duba bai ji daɗi ba shi ake kira giba abin da kuma bai da shi kamara shine buhutan kira kenan kire ta kirkiri da Allah ya ce hada buhutanun azim da ga yawa na Aisha wa aqlu amwalil yatama zulman da cin dukiyar marayu a bisa zalunci duk an tattauna ya ga irin hukumar da za a yi wa wayannan duk an nuna masa ya gan su Allah ya kiyaye mu wa aklu riba da cin riba wa zina da yin zina wa man'i zaka da kuma hana zaka wa tahawuni bil amanati wa ghairi zalik da wulakanta amana da wajen haka da abubuwa da dama sannan ka koma cikin hadisan zaka gani ما لقيت الفتح الرباني لساع لساعتي sai baka fedis da fatahul bari mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu za ka ga wannan magana da tafsirin ibnu kasir a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu da kuma tafsirin tabari mujalladi na sha biyar shafi na bakwai duka an kawo wannan magana ƙarƙashin ka koma can ƙarƙashin suratul isra yawanci a nan suke kawowa to shine ma yake cewa asila lil muraja'a tambaya mataka da isra wannan amsa za a ba mutum da ba ida muka karanta mu karanta satin da ya wuce yaushe aka yi isra'i kafin hijira kamar yadda ana da maganganu ko amma dai kusan maganganar da aka fi karfafawa ita ce shekara ɗaya kafin hijira sannan wahal bi ruhihi an bi jasadi ina a sami din da na bayar da yadda gangan jikinsa aka yi da shi oke ba shi wani shi na ganin ubangiji da gangan jikinsa aka yi da shi ko kuwa da ruhinsa mala da gangan jikinsa ko au bi kilaihi ma ko da dubiye to ai kai tanaqubi ka warware da dubi dubiyin aka yi gangan jikinsa da ruhinsa ko kuwa da gangan jiki ba rai kawai a mace aka kai annabi aka da da shi wanne ka zaba na ƙarshe ko ma da yace ma za furiba min al-ibadati fil mi'raj wannan kowa bai iya ko wannan da bai zo waje amsa me aka me aka wajabta na na na ibada wato na na daga ibadu lokacin da aka isra'i da annabi alayhi salatu good wataƙila wani ya hararo wani abu ni dai na ba ku assignment sannan sai yake cewa uzkur ma ta'rifu min fawaid hadhihi al-haditha wannan kuma kan ambata wani abu da ka sani daga cikin fa'idodin wannan hadisa din wannan yanzu muka biya kyale ta zami sai sati mai zuwa mali fi ardu nafsihi ala al-qaba'il bujiro da kansa kuma ga kabilu bayan abin da ya faru a Taifa sai zamto Annabi alaihi salatu wasalam yana bujirar da kansa ga wato kabilu malam mubarak furi yake faɗa yace ba da ruju'i sallallahu alaihi wa sallam min qa'if bayan annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga qa'ifa ya dawo ne a nan lokacin fi zilqa'ada a watan zilqa'ada sanata ashara min an-nubuwa a shekara ta goma daga annabta a ƙarshen watan yuni shine jun an gane ko eh ƙarshen watan jun a shekara ta ɗari shida da sha tara miladiya a daidai wannan lokacin annabi alaihi salatu wasalam ya dawo makka domin ya ba da ya mai da kai wajen wato miƙa kira su zuwa ga sauran kabilu wanda a wannan lokacin kamar yadda imamu zuhuri yake faɗa eh imamu zuhuri yake cewa kabilun da wato annabi alaihi salatu wasalam ya rika kira daban-daban suna da yawa yake cewa akwai banu amir ibn sasa sannan akwai muharib ibn hasafa akwai fazara akwai gassan akwai murra akwai banu hanifa sannan akwai banu salim sannan akwai abd da akwai banu nasir da akwai banu bakka sannan akwai kinda akwai kalb akwai haris ibn ka'ab akwai uzra akwai hadarima amma duk cikin wayannan da aka lissafo ba wanda suka amsa wa annabi alaihi salatu wasallam kaftan su ba wanda suka amsa hasali ma da yawan su sun rika wahalar da annabi alaihi salatu wasallam domin daga cikin su ma kabilar banu hanifa ba kabilar da ta wahalar da annabi alaihi salatu wasallam duk cikin su fiye da ita hanifa sun fi wahalar da annabi alaihi salatu wasallam a cikin kabilin duka da na lissafa yanzu kaftin su to arzu nafsihi ala alqawaid ya fitiro da kansa wato ya fitirar da kansa ga wayannan kabilan domin yayi musu da'awa da karɓi musulunci ba da rujui min qaif bayan ya dawo daga qaifa bada ya arzu nafsahu ala alqawaid fil mawaqif ya fara wato bujiro da kansa eh ga kabilu daban-daban fil mawasim a lokutan da suka saba yin aikin lokacin aikin haji al-mawsim shine lokacin da wato larabawa suka saba yin wani abu duk shekara abin da ake yin sa duk shekara shi ake kira musim shi ta ake cewa musimul hajji ko duk wani lokaci kawai a sa za a rika yin kaza to a wannan lokutan da aka sa za a rika yin wani abu sai annabi alaihi salatu wasalam sai zai gudunar da kansa gare su ya ce ni ne annabin Allah Allah ya aiko ni me kaza me kaza me kaza ita bayani ya shirahu lahumul islam ya dai ta musu bayanin musulunci ya musu shari'i cewa shi ba musulunci addini ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza wa yadlubu minhum al-iwa kana ya nemi wato su bashi mafaka wa fasilati allati tuwihi fasila da kabila da za su zo su bashi kariya to tuwihi din kariya ce wanda za su tattaro ka su baka kariya sai duk wanda ya taba ka za su wato za su tsaya su kare ka shine wa yadlubu minhum al-iwa wan nusra da kuma taimako yana cewa ku bani mafaka kuma ku taimaka mu akan da'awata hatta yuballiga kalam Allah azza wa jal har yi isar da zancen ubangiji mai girma da buwaya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yataharraku fil mawasim tijariya annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana motsawa a lokacin da wato suke yin kasuwancin su na baje koli na shekara shekara baje koli haka ma nan ma baje koli ai shekara ake ko wajejen disamba ne ko me misali to saboda haka to lokacin da suke waje kolin kasuwancin su a wannan lokacin sai je ya samu dama ya rika yin dawa wa mawasimul haji da lokacin aikin haji domin in ba ku manta ba wanda ya san tarihin haji in kafin zuwan musulunci dama suna zuwa a ɗakin ka'aba a matsayin zuwa aikin haji su je su ta dawafi su yi bauta iri-iri domin da hukuma kansa aji. Wa ma kana salatu ma inda albaiti illa muka'an wa tasbiya. Gashi na har Allah yana baka hoton ya suke idan sun je sai su rika fito suna tafi. Shi ne yake cewa wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hoji allati tattami malati allati tattami' tattami'u fiha al-qaba'il wanda wannan baje kolin nasu yana hada kabilu iri iri duk kabilu za su zo daban-daban wa kana abubakar radiyallahu anhu yashabuhu a wannan lokacin sayyidina abubakar Allah ya kara masa inda ya kasance yana abokan takarsa li ma'rifatihi bi ansabil arab saboda shi sayyidina abubakar gwani ne Allah ya bashi sanin wato a a a sanin nasba nasba ta larabawa ya san su sosai wa qaba'iliha kuma ya san kabilin ya san kabilin daban-daban to shi sa in za a tafi sai bi ma da yace wal maqsud abun nufi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi alaihi salatu wa salam istamara ya ci gaba shine istimrar ya ci gaba ya da'u ila Allah ta'ala yana kira zuwa ga Allah lailan wa nahara dare da yini wasiran wa jihara da kuma koyi da bayyani la yasrifu an zalika sari babu wanda wani mai juyarwa da yi zai juyar da shi ba wani mai juyarwa da yi zai juyar da shi daga wannan da'awar wala yaruddu an zalika raddun haka nan babu mai mayar wanda yi zai mai da annabi rejected shine raddun fa huwa raddun ko wanda yake wato wanda zai iya rejecting babu wanda yi zai haka wala yasudu an zalika sadud kuma babu wani mai toshewa da zai toshe fakar ko wasaddu an sabilillah toshe wanda suke gabarin wato hanyar Allah to ba wanda zai toshe abinda annabi alaihi salatu wasallam ya yi niyya ne yatba'u an-nas fi andiyatihim yana bin mutane a gurin wato andiya shine majalisa shi zaki cewa darun nadwa annadi annadiyu almuntada al'andiya duk yana nufin majalisa kun fahimta da kyau ku to shine eh saboda haka yana gun su fi andiya ke mu a guraren zaman su a majalisar su wa majami'ihim da da guraren da suke taruwa wa ma'azilihim da guraren da suke bukukuwan su wa fil mawasim da kuma abubuwan da suke yin sa shekara shekara ko me yana bin su wannan guraren wa mawaqiful hajji da kuma guraren tsayuwa na aikin hajji ai suna zuwa dan a wannan lokacin sun yarda da hajji nasu amma ba wanda Allah ya halatta ya wajabta ba sai su zo su ya da'u man laqiyahu min hurrin wa 'abdin annabi alayhi salatu wasalam ya ta kiran wanda ya haɗu da shi daga cikin bayi ƴaƴa da bayi wa da'ifin wa qawi ya kirawo rarrauna kuma ya kira mai karfi wa ganiyin wa faqir kuma ya kirawo mawadaci ya kirawo wanda yake wato talaka jami'ul khalqi indahu fi dhalika shar'a sawa a dangane da yadda yake kiran su a bangaren rundun da aka faɗa gaba ɗaya yana mu'amalance su ne da fuska ɗaya yadda zai kira mai kuɗi haka yake kiran talaka yadda zai kira wurin rauna haka yake kiran mai ƙarfi yadda zai kirawo bawa haka yake kiran ɗa shine tawa ɗin duk ɗaya ne mana yace karanta albidaya wanne haya sai ibnu kasir mujalladi na uku shafi na arba'in za ga maganar nan وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana bujiro da kansa ga mutane bil mawqif a guraren tsayuwar su da ya kuli yace har min rajulin yahmiluni ila qaumihi shin akwai mutumin da za a samu a cikin ku ya dauke ni ya kai ni cikin mutanen su cikin kabilun su an gane ku kamar yadda irin salon da waye kawo musulunci Afirka har bina biyo kas ya haye ya kayyo wa ya kawo musulunci Afirka baran ba ku likin akwai lokacin lokacin wanda sahabi musulunci ya zo Afirka sayyidina barakallahu fik lamarin sayyidina Umar ko shi kuma sai kafa wani gwamna da ake kiran sa Amr ibn al-As shine gwamna na bangaren Afirka sai Sham da waye su bangaren Masar din sai shine gwamna to akwai wanda ya kafa wanda bai kamata ku yi wasa da wannan sunan ba malam aliyu na gwandu abdullahi na gwandu al'alamatu sudani a cikin fakul baiso da sauran littattafai tarihu nigeria ko tarihu afirka ai an ba da wannan labaran kuma da yawa kuwa sun yi makaranta sis ya kamata a ce kun sani wannan sahabi ne ko wanda bawan allah ne ya kawo a musulunci afirka waye malam barakallahu fi ukubatu bin nafiya an gane ko shi kuma sai na umar ne amr bin al-as ne yace zai taimaka ma a bangaren wannan nahiya ta bangaren wajen tukururu ko ukubatu bin nafiya shine to shine yazo a kun gane yazo ya tada wanyan kabilu musamman a bangarorin mu nan lokacin ba ka iya bambance Nijar da da Kamaru da Ghana ko da da ina da Najeriya duk gaba ɗaya guri ɗaya ne. Domin akwai kogi mafi mafi girma na biyu a cikin wanda ake kira riba Niger. Ai za ka ya haɗa mu ta hanyar Adamawa da Kamaru da waye da sauransu. Za ka to duk guri ɗaya ne da. Isa mamlaka ake kiran wurin a lokacin. Kawai sai dai a ce mamlakatu kaza. Mamlakatu kaza to akwai manyan yarurruka da aka samu biyar kawai wanda bare-bari suna ciki. kuma bare bare su suka kashe wa kuma tube da nafi idan da babar bare a nan ya yi hakuri su suka kashe shi daga baya wani ya zo ya gaje shi haka ne akwai manyan yarurruka guda biyar da aka tarar wanda suke akwai larabawa rumawa zinkiniyawa da rumawa da namar da wanne ne na biyar din su ne manyan yarurruka wanda su ake kallo ba a zantan wani bahaushe in ya muri biyar a akwai dai bari bari a wannan lokacin har da bari bari bare kuwa shi ta yi babar bare yake ganin cewa ya fi ka asali a ji na ban ji ba to to to fulani dai suna taba bare bare fulani na taba bare bare ke to shine to kaga ayin babar bare ya ga dama sai ce ya fi ka ya fi ka asali a addinin ba ko tun da zai ce shi ka shi asalinsa kaza kaza tun da ba fulani a farko a wannan manyan kabilan guda biyar eh to kaji kuma inda suka bullo da inda suka bullo eh to gaskiya an kuka ga dama ce ku ce to ai to ku su kuma da aka sakon an kashewa suka yi ba ba karba suka yi ba Allah ya kyauta wanda kuma za ga su fulani da suka tashi abin su sai su ai za kake ganin su sun ɗan yi kama da laraba domin su sun karɓi musulunci kuma an ma yawon kayya haka suke faɗa wallahi wani musta'an to shine ma ne yake cewa wato hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi sai akwai wani mutum da zai dauke ni ya kai ni cikin mutanen su fa inna quraishan qad mana'uni domin quraishawa sun hana ni an uballiga rabbi azza wa jalla in sadar da sakon ubangiji na mai girma da buwaya in isar da sakon ubangiji zancen ubangiji na eh an uballiga kalama rabbi azza wa jalla in isar da zancen ubangiji na quraishawan da nake cikin sun hana ni annabi zai rika bin su yana tambaye su wane ne zai zai dauke ni ya kai ni cikin mutanensa da kira su za mu zo nan gaba za ku ji inda sati mai zuwa inda da an zo an yi maganar musulunta su har a rika gaya ma sunayen waɗanda suka musulunta a wannan yanayi wa yaqulu rabi'atu bin abbas adili eh rabi'atu ibn abbas yana cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam basara aini yace na ga annabi ali sallallahu alaihi wasallam da kwayar idanuna bi suqi zil majaz a wata kasuwa da ake kiranta zul majaz kamar yadda muke sunayen kasuwanni yanzu kasuwar rimi kurmi sabon gari su ma zil majaz ake kiranta to a wannan kasuwar ya kuli yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku ku rabauta yana gaya musu haka kulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta wa yadkhulu fi fijajiha yana shiga loko da sasanni loko da sako shine fijajiha ya tina min kulli fatin amik ko suna zuwa da kowanne bangare da sako to shine yake cewa wato wa yadkhulu fi fijajiha annabi alaihi salatu wasallam yana shiga loko da sako wannatu mutaqassifuna alai mara yaje kasa yace ai muttabi'una alai mutane suna taruwa wato akan annabi alaihi salatu wasalam yace fa ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani sai yake cewa fa ma ra'aytu ahadan ban ga wani ɗaya daga cikin su ya kulu shayan da yake faɗar wani abu wa huwa la yaskut an gane ko wa huwa la yaskut shi kuma alhali la yaskut baya yin shiru abin nufi yana faɗa cewa annabi alaihi salatu wasalam na zuwa cikin su ya ta magana amma ko kula shi wasai amma kuma annabi ya iya shiru yana ta zaga da shi yana ta da'awarsa yana isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi wannan sahabin yana cewa yana ta zaga yana magana amma ko kula shi wasai shi kuma ya iya shiru ya kuli yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah tuflihu sai ku rabauta wa ra'aytu aba lahab sai naga abu lahab bi ukadin a kuma wani guri wata kasuwa da ake kira ukad ko wani guri da ake kira ukad wa huwa yatba'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana bin annabi a baya wa huwa yaquli yana cewa duk inda annabi yana bin yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna hadha qad gaba wannan mutumin da kuke gani ya halaka idan Allah ya mai mata martani yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ba batacce ba ne ba kuma halakacce ba ne shi annabi alaihi salatu wassalam ba batacce ba ne ba kuma halakacce ba ne fala yuhu yannakum an ali hadi abaikum abu lahab yana bin sa ba yana cewa ya halaka kar ku bari ya halakar da ku dangane da wato wato iyayen gidin iyayenku ababen bautar iyayenku kar ku bari ya kautar da ku gabanin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tsiro minhu annabi alaihi salatu wa salam sai ya rika guje mar da ya ganki ya zo sai ya guje san da guri shi ma Abu Lahab ya kuma bin sa haka ya rika mar wa huwa ala athari shi kuma Abu Lahab yana bin gurbin duk inda annabi ya je sai ya bi shi da ya je ya ga magana sai sai ƙarya yake ya halaka kar ku bari ya canja muku addinin iyaye da kakanni haka ya rika bin sa yana faɗa malai ce wa an jabi radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam labisa ashara sini Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya zauna tsawon shekara goma ya tuba unnasa fi manazilihim fil mawsim yana bin mutane a guraren masaukansu fil mawsim lokacin da ake wani abu na shekara shekara an gane ko wa mutina wa ukas duk sunayen gurare ne yana zuwa gurin da ake kira mutinatan da ukas duk yana bin su wa manazilin fi mina da inda suke sauka a mina yana ce da su man yuwi ni waye zai bani mafaka manyan suru ni waye zai taimake ni hatta uballiga risalati rabbi har in isar da sakon ubangiji na sallallahu alaihi wasallam sai ce falahul janna duk wanda yi mun haka aljanna ta tabbata a gare shi fala yajidu ahadan yansuru baya samun wani ɗaya da zai taimaka ma wa yuwi ko ya bashi mafaka hatta inna rajula la yarhalu min mudar har a rika samun mutum ya hau abin hawa tun daga mudar tan garin mudar ya tashi daga nan ɗan kabilan mudar ya tashi au min yaman ko daga yaman ila zawi rahimi ya tafi zuwa ga ƴan uwansa a can maka ko madina a cikin maka ya zai samu ƴan uwansa na jini me zai mutu idan ya je mali ce fa ya tihi qaumahu fa ya tihu qaumahu mutanansa su zo mar fa yaquluna lahu sai sai da shi idhar gulamu quraishin idan ya tafi gurin mutanen nasa duk shi wanda zai tafiya daga mutar ko yaman zai je gurin mutanensa wanda su yan kabilansa kawai ya tashi ya takakiya idan ya bi abin da zai gaya musu shine ihzar gulama quraish akwai wani yaron quraishawa ku kiyaye shi abin da kawai tafiyar da yake nan tun daga tun daga tun daga Kano har Misira misali zai tafi can ko kuma tun daga Kano har Borno ko tun daga Kano har wani guri Adama ko abin da ya kama da haka kawai dan ya ce sanar da ‘yan uwansa cewa ga abin da yake so ya gaya musu idan wani mutum ya zo daga wato cikin ƙurai ya wani yaro kar ka saurare shi la yaftina kar ka bari ya fitinance ka wa yamshi baina rihalihim yad'uhum ila Allah azza wa jalla ya salam sannan ya ci gaba da tafiya wato baina rihalihim tsakanin gidajensu tsakankanin gidajensu shine rihal masaukansu kenan gidajensu ya je rika kiransu zuwa ga Allah mai girma da buwaya yushiruna ilayhi bil asabi'a suna nuna shi bil asabi'i da dan yatsan suna nuna shi suna cewa kun ganshi nan wai shi shiryayi to haka annaba ne sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da su saboda lokaci za mu tsaya a nan durusun wa ibar za mu shiga akan wato wannan matsalar abuwan satin da ya gabata mun yi magana akan baiwa Allah nan da nake muku ranar ma za a yi mata aiki ranar alamis unfortunately ake sun tafi yajin aiki su wayannan yan wanda na gaya muku wani mai shugaban asibitin Aminu Kano ya dau nauyin cewa za a mata aiki gaba daya to amma matsalar da muka samu sai suka tafi yajin aiki ta dole aka dauke wannan baiwa Allah daga nan likitocin da suke duba ta suka ba da shawarar cewa a kai ta asibitin waje an mai da ita a wani asibiti da ake kira non a tallami da kiresin su kuma wanda likitocin suka nemi naira dubu ɗari uku da za a yi mata aiki kuma shi ma wannan aikin za a yi ne a zuwan idan ta in an dace shi kenan idan ba dacewa akwai matsala da suke tsammanin in dai ba dacewa to sai an kai ta waje shine kontrolin wannan ba ya ta abin da zai rika kontrolin amma muna ta addu'a Allah ya yarda abin ma za a dace da yarda Allah to saboda haka muna nan muna ta faɗi ta shi domin sai an nemo kuɗi akwai wani bawan Allah da Allah madaukakin sarki ya sa wanda ake kira Kabiru mai sabulu ya je ba da dubu ɗari da hamsin sannan akwai wani bawan Allah da ya babu dubu hamsin kaga dubu ɗari biyu ta fita zo dai matar da wato ta same shi ta yi hanya a bayan sai ta nemi kuɗi sai da aka bata dubu ashirin misali zo da ka ƙara dubu ɗari da tamanin a ƙasa kusan dai abin da nake so in kai ku yanzu an yi mata aiki shekaran jiya an yi mata aiki kusan yanzu kawai abin da ake nema bai gaza dubu ɗari ba wanda kuma muna fatan da yadda Allah za a samu an mata aiki muna so in uwa ku sa ta addu'o'inku na cewa Allah madaukakin sarki ya sa an yi kenan kuma Allah madaukakin sarki ya sa abin da ake jin tsoro don gane da matsala ta ce zanto an wato ya tafi da yarda Allah kusan da aka yi mata aiki ina ga duk hakurin da ya fara dan hilin ma sai da suka yi kusan dan ya aka da ita jagab a wannan ranar likitoci hudu ne suka yi mata aiki inda za a yi fati aka yi yanki tinyarta da aka fati wannan dai shine a gurguje a abin da nake so in sanar da domin na riga na faɗa sati mai da ya gabata cewa Aminu Kano an ɗau mataki an an ɗauki nauyi to problem din da aka samu din tafiya da aiki in dai ana magana duk da ana wasu maganganu a rediyo sai ka je Aminu Kano zaka gani in ka je gaba ɗaya dan wani likita yana gaya wa ran Lahadi yace min wallahi kananan nafis ɗin da kananan ma'aikata da suka yajin aiki hatta ɗakin da ake kulle sirinji sai da suka rufe shi saboda haka ma ka ji da me za a saurare ka babu akwai likitoci amma ba me za su masu kuma da mafi yawanci masu tsayawa awan sun masu yawa akan mara lafiya zuwa yi ai nasu ne saboda haka su wannan nasu sun ba sa suna nan suna da su bukatu da likitan ya gaya min su wanda nake gani is impossible kuma zai wahala a ce za a cika sai dai kawai wanda su ma ya gaya mu shi a matsayinsa na likita yace kuma da an in ma an biya wayancan nasu bukatun sun dawo su ma za su tafi Najeriya kenan su ma wayan an biya wayannan nasu su ma za su tafi saboda yanzu kun san ba a ga mutiji tsakanin nurse da likita eh Allah ya sauke wallahi musta'an abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ina ga mun ja lokaci haka za mu hakura اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على المرسلات wannan ruwan ne mun sai.